mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin wannan littafi na mu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha da muka malami al-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamar da rahama a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen salatul maridi mun tsaya ne a ƙarshen alƙiyamu alkiyam ma'ana tsayuwa kafin ci gaba akwai abubuwa guda biyu da suka shafi karatun jiya abu na farko shine hadisin da muka karanta na karshe wanda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi sallah a zaune lokacin da bashi da lafiya akwai sahaban da suke tare da shi sai suka tsaya suka tsaya su kuma sai suka sallah fa ashara ilaihim an ijlisu sai mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi musulmi da su zauna bayan an gama sallah Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce musu in kitum anifan la taf'aluna fi'la faris farisawa saura kira su aikata irin aikin da farisawa da rumawa suke aikatawa da kununa ala mulukihim wa hum suna tsayawa akan shugabanninsu alhali su kuma shugabannin suna zaune sai Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce fala taf'alu kada ku ƙara aikata yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi zuwa ƙarshen hadisi an shi dan sanya limami ne da kuma koyi da shi a bayan mun karanta wannan hadisi malam ya yayi tambaya akan cewa ya ga wasu da yawa daga cikin malamai idan suna karatu akan tsaya a bayan su wanda kuma da yawa daga cikin waɗannan malamai malamai bayan na fita ma wani ban Allah ya kara min irin wannan tambayar shi ma dai abin da ya ce miki ina kallo a TV da ana karatu ana to abin da nake so a fahimta a nan shi abu na farko dai ga hadisin yadda yake karara hadisi kuma idan ko za ku ga malai masa lamba ta uku idan kana da littafi ko kuma lamba ta uku za ga ya sa wanda ya rawaito shi Bukhari Muslim me yace huwa mukharrajun fi kitabi Irwa'il Ghalil tahta al-hadith ma'ana hadisi ne da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito mun san cewa ko da hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito shi insha Allah ta'ala hadisi ne ingantacce babu wata kura a kansa don haka hadisin ya inganta sannan lafazin hadisin sarihi ne karara a fili annabi ya ce ya kuna ala muluki suna tsayawa akan shugabanninsu tsayawa akan shugabanninsu um qu'ud alhali suna su shugabanni sannan kuma gaba sai annabi ya ce ne fala taf'alu kada ku aikata wanda na ga muku ligiramu fala taf'alu ita la din da nace muku la ce na nahiya kuma aljazi sannan taf'alu fi'il mudari mudari ne majzumun bila annahiya wala mata tasbihi hasbun nun annahu min al-af'al al-khams kamar yadda yake a larabci saboda duk inda la ta zo nahiya hana abu take wanda kuma inda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce abu kaza haramun ne ba za a yi shi ba to abin da ya tabbata a matsayin sa na haramun ba za a yi ba har sai mun samu dalili da ya kautar da shi daga haramci zuwa ga haramci wannan bayanin mun sha mai tashi a gurare da dama a cikin karatu sannan har na kara muku da wani hadisi ma wanda ma baya cikin nan saboda na san matsala ce da take galibi mun saba mana ta yin ta shi sa sai da na dan lallika wasu gurare na dan samu wasu hadisan da kuma maganganun malamai akai hadisin turmizi da annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yake so man sarrahu wanda duk yake masa daɗi idan ya zo waje a tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to tanadi mazauninsa a cikin wuta hadisi ne ingantacce akwai wani asar shi ma na Anas dan Malik wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi wanda shi ce ma ban kawo shi Anas yake cewa babu wani mutum da ya sani da da mutanensa suke girmama shi suke son sa kamar yadda sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce amma tare da haka idan ya to ba sa tashi idan sun san baya su afar ne ingantacce imam turmizi shi sannan malamai da dama kamar irin su shekul tsabi tabi a cikin fatawa da sauran malamai su ilima su ufemin duk sun bada fatawa akan haramcin waɗannan abubuwa abu ne da yake guda uku akwai alqiyamu ala fulani akwai alqiyamu li fulani akwai alqiyamu ila fulani in ka ce alkiyamu ala fulani shine ka tsaya tsayawa akan wani ma'ana shi yana zaune kamar yadda nake sai wani zo bayana ya tsaya kun ga ya tsaya ala kenan in aka ce alkiyamu li fulani tsayawa dan wani ma'ana kamar yadda na bada misali ce kenan muna cikin nan a zaune kawai sai ya shigo sai kowa ya tashi tsaye sai da ya zo inda yake zauna sannan mu sai mu koma kan muka zauna akwai kuma alkiyamu ila fulani shine wanda nace a tashi aje a taro wani wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da mutanen aus umu ila sayyidikum yantazilu ku tashi zuwa taro shugabannin ku don ku sauko da shi ku saukar da shi daga kan abin da yake kenan kun ga abubuwan nan guda biyu da na farko da na biyu dukkaninsu hadisi ya tabbata da haramci babu shakka akan wannan na uku shine shi kuma hadisi zo da halaccinsa babu laifi a ji a taho wani saboda haka ajiyan tun da kamar yadda waɗanda suka tambaya tabbas waɗannan galibi waɗannan abubuwan da ake yi malamanmu ne ake yi wa malamanmu ne sun fi mu bincike sun fi mu nazari kamar yadda muka sani cewa mu har yanzu ɗalibai ne karatu muke har yanzu har gobe hajji muka karatu muke to amma ba mu sani ba ban sani ba ko akwai wani guri da suka leko wani abubuwa na karatu wanda mu ba mu san shi ba wannan abu ne da yake mumkin sosai da malamanmu ne sun fi makarantu nesa ba kusa to bayan mun tashi jiyan na dan tattaɓa wasu daga cikin yan uwa abokan da'awa abokan karatu na da ake kira su awa makai wani makai magana da su da ke gaya musu cewa ga waɗannan hadisai da kuma abin da wasu daga cikin mutane suke tambaya ban sani ba ko su suna da wata masaniya akan wani abu da ya halatta hakan dukkanin su dai wanda muke magana da su babu wanda ya kawo mun cewa ya sani sai dai ɗaya daga cikin su ne muke magana da shi yake cewa shi yana ganin kamar hadisin sai da sai na Abubakar saboda akwai lokacin da Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bashi da lafiya ta ajali sai da Abubakar ya tada sallah ana cikin sallah sai Annabi ya fito Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi ne sai je ya zauna a kusa da sayyidina Abubakar sai ya karɓi limanci yake hadisi ne ingantacce yana cikin Bukhari saboda haka sai manzon Allah yake sallah sai na abubakar yana koyi da sallar sai da manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi sannan kuma mu suna koyi da sallarwa sai na abubakar saboda maryam manzon Allah ta danyi kasa saboda rashin lafiya idan ya faɗa sai sai na abubakar ya buɗe maryam sai ya sanar da mutane sai mutane kuma sai to annabi yayi sallar ne a zaune sai na abubakar yana bi yana ci to wannan malamai suka ce qadiyatu ayni ce wani abu ne da ya faru kun asali ba annabi ne ta da sallar sallar aka fara yi zo ya shiga ya zauna sannan kuma rashin lafiya ce ta sa ya zauna sannan mun samu kuma hadisin da muka karanta jiya lokacin da annabi ya fara sallar a zaune me ya faru da suka tashi me ce musu su zauna su zauna ina fata an fahimta yau to saboda haka a maka ne a maka dan tattauna dai a ƙarshe dai ban samu wani dalili da nuna mun cewa akwai haka to na kirawo ɗaya daga cikin manyan malaman na garin nan wanda kuma ce manyan malaman na ƙasar nan shi ma ne masa wannan tambayar to ƙarshe ba shi ma dai abin da nuna mun gaskiya ya ce babu wani dalili abin da ya ce mishi maybe akwai wani abu da ake tsammani za a iya kawo wani malami hari ko don wani abu ya ce idan ana tsammani za a kawo malami hari ko don wani abu a irin waɗansu irin wannan babu laifi a sai a kare shi amma babu wannan ya tabbatar mu da cewa dukkanin hadisan da makaranta a haka suke a tabbatar suke babu wanda dalilin da ya sa jiya sai a kafa ina fata an fahimta saboda haka babban abin da nake so abin da ya sa na kama wannan shine saboda galibi mukan fassara mukan ɗauki addini da fassara aikin wasu daga cikin mutane abinda nake so mu gane idan aka ce manzon Allah ya ce abu ka tabbatar manzon Allah ya faɗa sannan ba mu masa kuskuren fahimta ba abinda malamai suka faɗa shi muka suka fahimta shi muka fahimta muka faɗa to ka daina gwada shi da aikin mu ina fata fahimta kun ga idan aka ce za a gwada hadisin annabi da aikin wani ina maganganun da muke ta karanta a baya da su imam malik su abu hanifa su imam shafi da suna ina kun ga da abin da suke hutawa ke shi sa kwanakin bayan na ji babban malamin mu da kasani mamad umar rijiyar limo yana bayani akan irin wannan tambayar da ake sai ke bayani akan cewa yanzu wani da an yi magana sai ce ai saudiya ba haka suke nan wani zo ke yake ci mana wai muna yin asalatu karam idan a kira sallah na farko ai saudiya ba haka ba haka suke shi ya je saudiya ya ga ai ba haka suke to duk abin da saudiya suka shine addini yake ba da misali yake to haka idan ka je saudiya suna ladanci suna yin zakara dan limami ya ce Allahu akbar sai ladani shi mai akbar ya ce Allahu akbar ya faɗa yake cewa hatta wani lokaci idan ni idan limami ya nishi a cikin lasifika ana ji lasifika limamin ma ta fita ladan ta yi ya ce to nan ladancin da suke ko limancin da suke cika ba shi da wannan zakarancin da suke ba shi da asali a cikin lasifika ko ba shi da asali ba ma me yasa suke yi to me yace maybe wani abu ne na tun da an riga an saba abu ne na gado a shi kansa ladanin gadon sa ake daga wannan zuwa wannan da aka ce an kaɗe shi to kuma za a kaɗe masa a kira masa ko abu ne kamar haka saboda haka idan aka ce hadisi ya tabbata daga annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a matsayin ka na mumini babban abin da ke kanka shine إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا شكرا كثيرا أما كتير وانا yana yi su wani suna yi wannan ba hujja musu da ni da wani da wani da wani kowa duk wanda yake karantawa zai yi daidai zai yi abin da mutum babban abin da ake la'akari da shi shine hujja a cikin alkur'ani ko hadisi ba shakhsiyar wani ina fata an fahimta yawwa to wannan dai shine a takaice Allah ya tsare sarki ya samu dace Allah kuma ya sa da cin ya fito filin da za a fahimce shi abu na biyu shine abinda na manta mun karanta ban faɗa ba a cikin hadisin shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah a zaune mutane ma sun zauna to kun ga a cikin hadisin ko karshe sai annabi ce fa idza salla jalisan idan limami ya sallah a zaune sai ce fa sallu julusan ajma'una duk ma musu masu zauna sai sallah a zaune yanzu ya za a yi kenan idan limami ba shi da lafiya idan ya sallah a zaune in kuma san yi sallah a zaune kenan wannan shine yake abin wannan shine abin da yake yake na daidai to amma kun san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi da limamin limamai haka ne babu wanda zai sallah a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi manzon Allah yana baya so bi aka taba samu lokacin sai da da sayyidina Abubakar ya sallah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi yana bayansa shi ma kuma wani abu ne fara annabi ya tafi sun wata unguwa lokacin sallah yi manzan sayyidina bilal ya ce da sayyidina abubakar ya wuce ya sallah ya fara sallah kuma annabi ya dawo annabi ya dawo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da ka sabbai suna ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ta tafi tap tap tap ana masa ishara ba akwai wani abu ya ga tafin yawa sai ya jiyo sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan ya ce sai ya ji wani iri yau gani dan abin kuhafa a gaba annabi yana bayana sai ya girbo sai ya dawo da baya sai annabi ya masa gudu ya ci gaba ya ci gaba sai sai ya dawo da baya sai annabi ya shiga ƙara su sallah sannan ake sallah to an samu wannan sannan sai na Abdurrahman dan Auf shi ma an samu a cikin halin tafiya yayi sallah wa annabi jira da aminci su ƙara tabbata gare shi yana gaba amma shi ma ba wai shi ne tare sallah a lokacin amma ga wanda ba manzon Allah ba jira da aminci su ƙara tabbata gare shi wani zai iya wakiltar haka ne to shi sa ga asali idan limami ba shi da lafiya sai na ibinsa ko wani sa sai ya sallah samu dai a yi sallah cikakkiya ba a zauna kada wani zo wucewa ya ga mutane a cikin masallaci da yawa kowa ya zauna ana ta sallah kuma sallah azhar ko la'asar kun ga akwai matsala yawa to amma abinda zamu abin da shine yanzu misali imam yana cikin sallah sai wani abu na rashin daɗi ko rashin lafiya sai ya karfe shi sai ya kasa ƙara sallar a tsaye sai ya zauna to kaga a wannan yanayi kai ma da kake mamu sai ka yi sai ka zauna ƙara sallar da Allah ya sa an fahimta yawa to abin da ya kamata kenan asali idan za a shiga sallar bai kamata a ce idan limami ba shi da lafiya sai sa wanda yake lafiya wanda zai yi sallah sai sai sallah amma ya shiga sallar sa ya fara sai rashin lafiya ta tarbi to sai ya zauna ya ƙara sallar sa idan ya zauna to kuma kada ku zauna kada ku sai ku ƙara sallar ku saboda me saboda wancan umarni da annabi yana da mutum tsara sai kowa ya zauna ƙara sallar a zaune wanda shine abin da na manta ba ambata ba Allah subhanahu wataala ya samu kisa yan sai mu ci gaba da karatu littafi malai ce salatul maridi jalisan sallar mara lafiya a zaune wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu imran dan husayn da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace kanat bi bawasir na kasance ina da basir shine bawasir idan kuka duba kasa ga malam ya sa lamba yace jam'u basur shi bawasir jam'i ne na basur kun ga aida wasu sunansa basir to larabci sunansa basur na ji dama a larabci ne ba haushe ɗauka idan jam'i ne sai a ce bawasir yawa yuqalu bil muwahhida yace ana faɗa da ba'ul shine a ce basur wa bin nuni ko kuma a ce nasu ko basur ko nasu wallabi bil muwahhida idan aka idan aka faɗe shi da ba'ul aka ce basur abin da yake nufi shine waramun fi batinil maq'ada shine wani kumburi ne da yake fitowa a cikin dubaran mutum wallazi bin nuni wanda kuma ake faɗe shi da nuni a ce nasur shine burhatun fasidatun la tuqbalu al ma dama fiha dhalika al-fasad wasu irin kuraje ne da suke fitowa a bayan mutum wanda ba sa saurin warkewa matakar wannan kurajen suna su ne kuma abin da bahaushe ke cewa basir mai kishi irin su ne shi bahaushe kaga kowane irin basir basir amma shi balarabe idan basir ne na ciki wanda bai gama fitowa ba sai su ce masa mai baso ko kuma ya fito sai su ce masa ne na so ina fata an fahimta yawa to imran abu sai yake cewa ciwon basir ya kama ni shi kuma ciwon basir da dadan ciwo ne kenan fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai na tambayi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qala nace sai ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan idan ba za ka iya tsayawa kai sallah ba to sai ka zauna kai sallar ka a zaune ana nufin sallar farilla wannan ba ta nafila ba fa in lam tastati idan ba za ka iya sallar ma a zaune ba fa ala jambin to ka kwanta kai sallah akan ciki ina fata an gane shine bayan da na ce mana ce cewa idan mutum zai iya sallah a tsaye dole ne ya yi ta za ka iya sallah a tsaye sai ka ki to sallah ka bace ba in dai farilla ce ba za ka iya tsaye ba saboda rashin lafiya to sai ka zauna ka yi ta zaman ma yaki wato kwanta kai sallah ka fattaqullaha mastata'at to ni tsoron Allah daidai gwargwadon iyawa Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha baya dora wa rai sai iya abin da za ta yi فقال وقال ايضا النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa yace sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salati rajul huwa qa'id wannan dai hadisin ne na Imran Abu Zaid cewa na tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da sallar mutum a zaune fa qala sai annabi ce man salla qa'iman wanda ya salla a tsaye falahu fa huwa afdal to wanda ya salla a tsaye shine abin da ya falala a wajen Allah wa man salla qa'idan wanda ko ya salla a zaune falahu nisfu ajril qa'im wannan yana da rabin ladan abin da mai sallah tsaye ya samu kai sallah tsaye tana da cikakken lada zama kai kai sallah to sai a baka rabin lada wa man salla na'iman wanda ya salla ko a kwance wa fi riwayatin mubtadi'an wanda ya salla a kwance ake nufi ba a cikin bacci ba falahu nisfu ajril qa'idi shi kuma yana da rabin ladan abinda mai sallah a zaune zai samu wal muradu bihi abin da ake nufi da shi da shi almarid wanda fa bashi da lafiya ba mutumin da yake da lafiya kawai sallah a zaune in ya ga dama ko a tsaye ko kuma a kwance ba a'a mutumin da yake tsinci kansa a cikin halin rashin lafiya ake to shine ana wajen imam al-khattabi yake cewa kamar yadda malam ya kawo a ƙasa abin da ake nufi da wannan idan baka da lafiyar da ba za ka iya tashi ba kwata-kwata dole sallar ka ba za ta yi ba sai a zaune ko kuma a kwance to wannan zaka samu cikakken ladan ka kamar yadda kowane mai sallah ke samu insha Allah ina fata fahimta amma rashin lafiya kake yanzu misali a ce zazzabi kake jiri yana damun ka za ka iya tashi ki sallah a tsaye amma za ka dan sha wahala to sai ka ce kawai bar ka zauna to idan ka zauna sai a baka rabin ladan wanda zai haji an gane idan kuma ka daure ka tashi tunda za ka iya tsayen sai ka yi ta tsaye to za ka samu cikakken ladan shi ne abin da ake nufi amma cutar ka ta kai ta yadda yanzu misali mutumin da ya kare idan mutum ya kare sai ya kwana nawa a zaune kwana sha biyar kwana ashirin wani ma sai ya wata biyu a zaune sai a ce kullum rabin ladan sallah rabin ladan sallah ake bashi ina fata an gani kun ga shi abin ba haka bane wannan wanda yake ne tunda ba zai taba yin sallah a tsaye ba dole sai a zaune idan ya sallah sai insha Allah ta'ala yana da cikakken ladan sa kamar yadda kowanne masallaci ya samu Allah ya samu dace faqad qala Anas bin radiyallahu anhu قال يتحقق أنس بن مالك يفدا رضي الله تعالى تبت أغريش خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرضه annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fita wajen wasu mutane suna yin sallah a zaune saboda wata rashin lafiya faqala sai manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna salatal qa'idi haqiqa sallar mutumin da yake a zaune ala nisbi min salatil qa'imi za a bada ladan wanda ya sallah a tsaye wa ada sallallahu alaihi wa sallam mariban annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wata rana ya je duba wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisadati sai annabi ya same shi yana sallah akan fulo abin nufi fulo ya aje idan zai sujjara sai dora kansa akan fulan saboda fulo yana da tudu baya so kai goshin sa kasa ko saboda wani ciwo ne a bayan sa ko kuma a goshin sa ko dai a wani wajen zai hana shi kai goshin sa kasa sai sa fulo bai tudu idan ya sujjara sai dora goshin sa akan fulo me ya faru fa akhadha sai annabi ya dauke wannan fulan nasa fara ma biha ya jifa da shi fa akhadha udan sai kara lalabawa sai ɗauko wani ice ko wani katako sai kara ajiye a gabansa ma'ana dai akan sa zai bar mushin nasa li yusalli alaihi domin ya salla akan sa fa akhadahu sai annabi ya kara ɗauke wannan ice fara ma bi shi ma ya kara jifa da shi wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salli salli ala al-ardi in istata'ta kaga ka yi sallah akan ƙasa ka ɗora goshinka akan ƙasa idan za ka iya za ka samu dama wa illa idan kuma za ka iya ba fa um fa aumi ima'an to kai nuni kawai ma'ana ba sai ka ɗora goshin naka a ƙasa ba kamar yadda muka kwatanta yadda ake sallah akan dabba to shi ma haka ne idan ya ruku sai dan durƙusar da kansa kaɗan idan zai sujjada ba sai ya durƙusar da kansa sama ko kuma fiye da yadda ya durƙusar ba ya durƙusar da kansa lokacin da ya ruku ina ba ta an fahimta ma'ana sai ya ƙara durƙusarwa kaɗan ba tare da ya ƙarasa ƙasa ba to sai ya haka sai annabi ce masa waje al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujjadaka mafi ƙasa da sujjadaka da ruku'inka shi kenan idan kai haka yayi wannan hadisi abin da ke karantar da mu shine ba daidai bane mutum zai sallah ya dauki wani abu ya ce akan su zai dogara zai rinka sallah ko akan su zai rinka sujjada ko abin da ya kamata wannan ba daidai bane idan zaka iya dora goshinka akan ƙasa babu ne shine abin da aka fi so ka dora idan kuma zaka iya ba to kai imani amma wannan zai fa'idantar da wani abu galibi wani lokaci musamman a masallatan juma'a da yake ana cika da yawa za ga wani bai samu a cikin masallaci ba sannan bai zo da duduma ba sai ga yana sallah a cikin kwanta haka ne ga rana to ya zai kenan sai ta ɗora goshinsa akan kwalta yana konewa a idan akwai wani takalmi a kusa da kai jawo kasa babu ne insha Allah ta'ala babu ne ko akwai wani dan mayafi ko dan wani abu sai ka ɗauko shi kaza saboda wannan takalmin da ka sa kai sujada a kansa me bambancin sa da duduma da kake sa kai sujada a kansa da duduma kasa ce ba kan kasa ba an gane kuwa da duma da kake shimfiɗawa kai sallah a kanta ai ba akan dandam ba akan dandam dandamalin kasa kake sallah ba ko ka raba kasa da mai da duma to kamar yadda zaka sa takalman kai sujada akan sa haka kasa to haka idan mutum ya tsinci kansa kada a cikin wani yanayi kada ya abin ne ya dauko takalmi sai sujada akan sa babu komai insha Allah ta'ala as-salatu fi safinati sallah ta farilla a cikin jirgin ruwa wasu ila sallallahu alaihi wasallam an salati fi safina an tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da halaccin sallah a cikin jirgin ruwa akan yi tafiya a cikin jirgin ruwa a kwashe kwanaki da wajen akwai jiragen ruwan da suke wata shida a cikin jirgin ruwa suna tafiya wata shida ko wata uku ko kasa da ko abin da ya kamata to kaga inda zaka yi wata daya ko wata biyu dole sai kai sallah to ya za a yi kenan kuma a cikin jirgin ruwa kai faƙala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce salli fiha qa'iman kayi sallah ta farilla a cikin jirgin ruwa a tsaye illa an ta khafa al-gharaqa sai dai idan ka ji tsoron dilmiya ba na tunda jirgin ruwan sanada ko san jirgin ruwa ne da yake dan karami to da kai tafiya yana yawa kan ruwa yana tafiya yana yawa kan ruwa kuma zai iya faruwa amma irin jiragen mu ne yanzu kaga ai ba ka dan tasa lokaci jirgin ruwa ne da yake bai wadata yadda ake cewa sai ai wata shida ana ana lodin kaya kawai wata shida kaga da abin da ai wata shida ana lodin kaya wani irin girma ne da shi haka dan bane saboda haka irin wannan jirgin ba za ka bambance a wajen kake ko a cikin gida ba ko kuma a cikin ruwa kake ba saboda akwai duk abin da kake bukata na rayuwar yau da gobe saboda haka irin wannan jirgin shi babu matsala a cikin sai kai sallah kamar yadda ka saba haka na a cikin jirgin sama shi ma sai kai sallah ka haka na duk inda sallah ta same ka kamar yadda na faɗa a sati biyu da suka wuce duk inda sallah ta same ka matukar a kana tsammani sallah za ta iya wuce ka lokacin ta zai wuce baka sa ka yi ta ba sai ka yi ta a ta zai ko da a cikin mutane ko da a cikin mutane haka za ka yi insha Allah ta'ala walamma asanna sallallahu alaihi wa sallam wa kabira lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shekaru suka ja shine asanna idan shekaru suka ja wa mutum ya girma sai a ce masa asanna wa kabira ya girma ittakhadha amudan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riki wani ginshiki fi musallahu a inda yake salloli na nafilkulu a gidansa ya tamidu alaihi yana dogaro da wannan abin idan zai sama wannan ya faru ne sakamakon mai girma da ya samu annabi tsira da abin tsira da mata a shi alqiyam wal qawm fi salati layl tashi tsayawa da kuma zama a cikin sallar dare wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da abin tsira da mata a gare shi ya kasance yusalli laylan tawilan qa'iman yana yin sallah a ta dare sallar da take mai tsayi kwarai wa laylan tawilan qa'idan wani lokaci kuma yana yin sallah mai tsayi da daddare amma a zaune wani lokaci yayi a tsaye wani lokaci yayi a zaune ita sallar nafila sal musamman sallar dare kamar yadda zamu zo miki an baka zabi insha Allah ta'ala wa kana idza qara'a qa'iman annabi ya kasance idan ya fara karatunsa a tsaye a cikin sallar daransa raka'a qa'iman sai ya ruku'i a tsaye haka yake tsira da aminci tsara da fata da shi ma'ana in ya kabbara sallarsa a tsaye ya fara to ba zai zauna ba har sai lokacin da ya ruku'i ya sujjada ya gama sallarsa da a tsaye zai karasa wa idza qara'a qa'idan idan kuma dama cin sallar ta sai ya fara ta ne a zaune a zaune ta da kabar harama ya fara raka'a qa'idan hukum ma zai shi ne a me a zaune to sai dai kuma akwai wata siffa ita ma ga ta nan wa kana ahyana sai dai wani lokacin kuma ya kasance yusalli jalisan yakan fara sallar ne a zaune sallar dare sai ya kafar kafar harama ya karatun fatiha ya fara karatun sura duk abi a zaune fa yaqra wa huwa jalis ya fara karatu yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 aya idan ya kasance saura kamar aya talatin ko arba'in annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi ruku'u kama sai kuma ya miƙe su an gane ya fara sallar ne a zaune ya yi karatu ya yi karatu kuma ba shi sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta dare idan ya kasance saura aya arba'in wai ragowa ne dan ragowa ne dan kadan an gane kuwa ko kuwa wani irin karatu ake a baya kenan mu gaba ɗaya sallar tamu dukkanin raka uku da muke dukkanin ba ma karanta aya ishirin ma shi aya arba'in ma ko aya talatin ragowa ce a cikin kuma raka a ɗaya kuma raka a goma sha ɗaya yake sallallahu alaihi wasallam to haka ake kiyamar dare za mu zo mu je da annabi yake kiyamar dare sai kira da aminci su kare kuma ta shi idan ya kasance sauran aya arba'in ko aya talatin sai ya tashi kama sai ya tashi tsaye faqara'aha sai ya karanta sauran aya talatin ɗin ko arba'in wa huwa qa'imun yana tsaye an gane irin wannan sigar aiko yawwa sun maraka sannan kuma sai rukunsa yana tsayen nan wata jada kuma ya sujjada sa sun bai suna ofin raka ta thaniya idan zai tashi zuwa raka ta biyu sai kara zama sai fara karatunsa duk da zalika kwatankwacin haka sai ya kai kamar sauran aya talatin ko arba'in din sai kara tashi sai kara karasawa sannan sai ruku da sujjada tsaye har ya zai zuwa ga ta iya an gama wannan raka sira da aminci su kara tabbata da shi wa inna ma sallar subhata fa'idatan malai ce kadai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallaci salloli na nafila ne ka'idan a zaune fi akhiri hayatihi karshen rayuwarsa lokacin da rayuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta zo karshe ga rashin lafiya ga kuma girma saboda kasi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo yake salloli na nafilu abi a zaune wani lokacin lamma a sanna yayin da shekaru suka ta wa zalika qabla wafatihi bi'ami hakan ko ya faru kafin annabi ya bar duniya da shekara daya wa kana yajlisu mutarabbi'an annabi ya kasance zaman da yake a cikin zaman sallah shine zaman harbe an san zaman harbe yayi ko mutarabbi'an irin zaman da ake yanzu a ci abinci to wani ya dan kwatanta mana da mu yawa irin wannan zaman da malam Hussein irin shine zaman harbe zaman da yadda mutum galibi aka fi da za a ci abinci shine zaman da annabi yake idan zai sallah a amma malamai suka ce babu laifi idan kai wani zaman ba wannan ba dan wannan shi irin wannan zaman wani zai masa wahala idan kai wani zaman babu laifi insha Allah ta'ala duk a cikin sallah kake wannan gani ana zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zamu tashi as-salatu bin ni'ali wal amru biha sallah da takalma da kuma umarni da haka Allah ya samu dace na'am na'am gaskiya ne don mun yi wannan bayani cewa idan yake cewa idan ka idan ka kasance baka da alwala gashi lokacin sallah zai wuce haka za ka yi sallar haka za ka yi sallar ka shi ne abin da na gaya mana wajen sati ita sallar ba a barin lokacin ta wuce ko da alwala ko ba alwala ko kana kallon gabas ko baka kallon gabas dole sai ka yi ta haka za ka yi ta saboda me saboda gwargwado yadda ka samu dama gwargwado yadda za ka yi ta idan kana da alwala za ka yi sallah idan baka da ulama ka za ka yi sallah yanzu mutumin da ya tsinci kansa ne a cikin kurkuku an daure shi awa ashirin da hudu babu wanda zai kama saurayi a lulayi sa ga kuma wajen da yake ciki ga fitsari ga mai ana yawan tambaya akan wannan abu ya sai dai na sallah sai ya fito kenan haka zai sallar sa in sun bashi dama ya yi alula sai sai ya sallar sa haka idan ba su bashi dama ba haka zai sallar sa mutumin da ya tsinci kansa a tsirara ba shi da kaya duk mutumin da ya sallah babu tufafi ba shi da sallah amma sai tsinci kansa babu babu kaya a jikin shi ga kuma lokacin sallah ya zai wuce a haka a tsara da zai sami ina fata an fahimta saboda abin da ake fahimta shine inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan mawqutan din da Allah ya faɗa shine tana da wani lokaci da Allah ya sa mata wanda ba a bari shi wuce shi sa bayan da ne mana cewa idan ka bata da gangan ta wuce baka rama baka yi ta ba to babu wanda ya ce karama zance mafi inganci babu wanda ya sa karama ko karama babu ruwan Allah ne shine zancen da ya fi inganci tunda bayan da muka yi ta yi shine ta yaya za a yi mutumin da yake yaki wanda rayuwa ce da mutuwa ko yaushe za a kashe shi Allah madaukakin sarki ya ce sai ya rama sallar a lokacin yayi sallar a lokacin ta fa in khiftum farijalan aw rukban Allah ya ce sai kai sallar a lokacin ta yaya za a yi mutumin da bai duk hadarin da aka shiga bai bai kai tsarin da aka shiga lokacin da yake amma aka ce mai yaki sai yayi sallah kuma kai da ba cikin yaki kake ba ka ita sallah kowanne ne ka samu kanka kai ta ayyuka ka samu idan kuma kai ta din baka ce daga baya sai ka zo ka rama ta ba a'a kai ta kawai ina fatan fahimta kayi kuma insha Allah ta'ala Allah mai sarki ya karba inda ka shiga abin da ake bukata Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am na'am na'am a ba daidai ce ba wata mata ce daga ita sai yaron ta karami ɗinta a idan wani lokaci tana sallah sai dame ta ba sai ta ɗauke shi wani lokaci sai ta zauna ta yi sallah a gaba amma tana sallah tana sallah wani lokacin ta fito da mama tana bashi wannan ta yi kuskure gaskiya a ba laifi bane ta ɗauki yaron tana jijjiga shi ta sallah da shi a haka za mu zo mu karanta gaba kaɗan ba da nisa ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fitowa da jikarsa umama bintu abil as yana sallah da ita a hannunsa shi da yake namiji ba zai fito da ita tana hannunsa zai tada sallah kuma sallah farilla da mutane idan ya yi rukuku sai ya ajiye ta idan ya dago daga rukuku sai ya dauke ta sai ya dora ta a cikin sai gaba da albashin idan ya sujada sai ya ajiye ta dama tana kusa da shi idan ya dago daga sujada haka tana kusa da shi idan ya ƙara tashi zai ƙara ɗaukar ta yarki ta haka yake haka yake sai ya gama sallah ina fata ku ba shi kaga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kamar ya san iyaye za su samu wannan matsalar sai ya fito da wannan ya nuna musu yadda ake saboda haka ba sai ta aji ba sai ta zauna ta yi sallah ta zo wannan ba uzurin da zai sa ta yi sallah ta bane gaskiya tunda akwai hanyoyi da dama da mata suke da nan yawo misali suna goya su sasa a baya yawa ta sace a baya ina ganin rigima za ta dai sauki da sauran saboda haka ina gani ka ga mata wani abu da ce ba kuskure bane amma ga yadda ya kamata ya kamata ta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya sai ba